والسلام على رسول الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha hudu ga watan rabi'u sani shekara ta 1445 29 ga watan goma shekara ta 2023 miladiya za mu tashi a darasi na 61 na darasi na 66 da ɗaya ko 61 sha Allah to mun ɗauko magana ƙalar mu'allif rahimahullahu ta'ala walittawaturi salasatu shurut hadisi mutawatiri yana da yana da sharaɗi guda uku yanzu bai da wahala daman kun karanta kuma na gaya muku ilimin usul fiqh yana da tadakkul da shigaigeniya da junansa da ilimin musallam hadisi da haka za mu yi magana ne akan hadisi mutawatiri da sharuɗansa to amma dai akwai maganganu ne akai yadda suka yi ta kace-kace da sharuɗan da faffashe bakinsu malam ya ce walittawaturi salasatu shurut al'awwal an yukhbiru an ilmin daruri mustanadin ila mahsusin إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وأن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبره أنك لدي الثاني أبو نبي أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد لأن خبر أهل خبر أهل كل أسر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بالصدق اليهودي مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه فمنهم من قال يحصل باثنين وقال قوم بخمسة وقال قوم بعشرين وقال آخرون بسبعين وقيل غير ذلك والصحيح أنه ليس له عدد محصور شيء متواتر فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم السلام ولا سبيل إلى معرفته فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكدانه ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه ولكن ولكن درك تلك اللحظة أسير فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي خفيا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد يتي فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه ولا تعارض وتعارض أقوالهم يدل على فسادها فإن قيل كيف تعلمون حصول العلم العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده ya ce sai mu ba su an samu ce kama na alamu annal khubza mushbi'un wal ma'u murwin ko wa in kunna la na'lamu aqalla miqdarin yahsulu bihi dhalika فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أننا نستدل بكمال العدد على حصول العلم kaji yadda ya kawo sharaɗin ba irin yadda malaman hadisi suke kawo malam ya ce walittawaturi salasatu shirut duk hadisi mutawatiri ko labari mutawatir yana da sharadi guda uku sai ya same su na farko al-ikhbaru an ilmin mustanadin ila al-his kenan an yukhbiru an ilmin daruri mustanadin ila mahsus dole ne masu bada riwaya ta tawatur dole ne ruwatu tawa su ba mu labari akan ilimi daruri menene ilimi daruri shine ilimin da yantahi bil insani ila al qat'i wal yaqin bi sihhati al khabari in an ce ilmu daruri a wajen malamai usul ilimin da labarin da an gaya maka ka sake ba kaidi a yanke kawai gaskiya ne dole kawai ka yadda gaskiya ne misali wani yanzu sai ya ce maka kai akwai wani gari fa a duniya wai shi makka kana da wani dalilin zaka ce ƙarya yake ko wani ya ce ma kai akwai wata ƙasa a duniya Najeriya ma'ana sharaɗin hadisi kafin ya zama mutawatiri kai sai labarin ya zama yadda ka san zaka karbi samuwar makka a duniya ba za ka yi inkari ba ka samu ka karbi samuwar Najeriya a kwakwalwarka ba ka yi inkari ba haka hadisi mutawatiri ana faɗarsa kawai kai tsaye kawai za ka ce haka yake ilmin daruri kenan wadda la ya jidul insan a shakku fi nafsihi da hadisi da aka ce mutawatiri ne haka yake kuma na sha maimaita muku gaba ɗaya ƙura'ani tun daga farkon sa har ƙarshensa kowace aya an tsare ki tawatur aka kawo ta mana abu na biyu mustanadin ila mahsus dole ya zama ya dogara zuwa ga wani abu da yake mahsus ma'ana mustanadin ila his kenan me mahsus ko dai za a ji shi ko za a gan shi ko za a taba shi ya ce idlau akbarana aljammu alghafiru an hudusil alami yanzu da wasu mutane masu yawa su ne aljammul ghafir su ba mu labari cewa ai akwai duniya duniya an same ta yanzu wani ya zo ya ce ma wasu da yawa suka ce ma akwai fa duniya za ka shakka au an sidqil anbiya'i ko kuma su ba mu labari akan cewa annaban Allah fa gaskiya ne ya ce lam yahsul lana ilmu bi khabarihim ba za mu samu ilmu daruri din nan ba a labarinsu me dalili abinda yake nufi a nan li'annahu khabarun istanada ila al-istidlal labari ne da ya dogara zuwa ga kafa hujja babu hissi a ciki kular labarin duniya ta samu ko duniya ta faru ko annabawa gaskiya suke kai jama'a da yawa suka faɗi haka to akwai ɗaya daga cikin wannan his ɗin da aka faɗa? ba gani kai ba ba tabawa kai ba ba sansana kai ba ba ba sauti ba ba kaza ba zai yi bayani abu na biyu an yastawi tarafa alkhabar wa wasatu fi hadhihi sifa dukkan ɓangarorin hadisin labarin ya daidaita da tsakiya mana duk izumin sun ba da labarin ilimi ne daruri farkon hadisin ilimi ne daruri tsakiyar sanadi ilimi daruri musnadun ilahisi ƙarshen sama haka dole ne wafi kamalil adadi wannan sharaɗi ne na hadisi mutawatiri ko labari mutawatiri farkon hadisi tsakiyar hadisi ƙarshen hadisi labarin duka ya zama iri ɗaya ne kuma wa kamal adad dole a samu yawan mutanen da za mu iya cewa yawansu ya kai mutawatiri ne kafin mu yadda mutawatiri ne ya ce li'anna khabara ahla kulli asrin yastaqillu bi nafsihi saboda ai labarin kowane zamani yana tsayawa ne da karan kanshi abinda yake nufi kowane zamani yana da mutanensa da suke kutsawa suke kawo labari haka in sun kawo labari a zamaninsu to yana nan kansu su suka keɓanci kansu da shi saɓanin wanda ba su zo zamaninsu ba fala budda min wujudi shurutu bihi dole sai an samu sharadi walidhalika saboda haka ma'ana kowane gari yana da ko kowane zamani yana da labarin shi lam yahsul lana al-ilmu bi sidqil yahudi ba mu samu ilimi daruri ba akan gaskata yahudawa ba mu karbi zancen yahudawa ba ma akasaratihim duk da suna da yawa fi naqlihim dangane da zancen da suka nakalto an Musa daga Musa wanda madmunin zancen yana nuni takziba kullu nasikin da shari'atihi cewa duk wata shari'ar da ta zo ta goge shari'arsa ƙarya ne ma'ana shari'ar Musa mun kama ne ila an taquma sa'a ya cewa annabi Musa su ya gaya musu cewa maganarsa ita ce kat shari'arsa ita ce ƙarshe babu wata shari'a da za ta zo a bayansa ta goge shari'arsa to yanzu mushkilar shi ne malam su yahudawa ga yawa suna da yawa irin nasu duk duniya sun yi ittifaki akan wannan labarin idan za a duba adadinsu a lokacinsu da suka ba da labarin sun kai su zama mutawatirai to amma an samu bambancin asr a wancan zamanin na annan musa da wannan zamanin suna da kowane zamani asiri yana da abin da yake da shi na ƙa'idoji da dokoki na labarinsa da karɓansa ka fahimta? to tunda an samu wannan matsalar ba a samu alkhabaru daruri ba al'ilmu daruri ba ba za mu zo mu karbi maganar sun ce ai saboda suna da yawa sun kai mu tawatirai ba zai mu karba ba tunda an samu wannan matsala ta wujudul asr me yasa zai iya yiwa an samu nas bayan shekarun can da suka faɗa a nan Hussein suka ce ya faɗa in ma fa an yadda fa lihtimali wujudun nasakh zai iya yi wa a share zancen ko ba kamar ba to ba a share ba duk da duk da mutanen nan suna da yawa da suka ruwaito wannan magana to amma mu ba za mu karɓi labarinsu ba a cikin abin da suka ba da labari cewa annan musa ya ce musu biliyaki ne fa wai annan musa ya ce musu wai a shari'arsa ba a shafe ta kaga wannan yana nuna ba su yarda da annan muhammadu ba kenan wannan yana daga cikin dalilin faɗan da ake ta yi yau tsakanin yahudawa da musulmi a duniya saboda su aurensu babu wani addinin da zai goge musu addininsu saboda su annabinsu ya gaya musu wannan fa in ma a ce sun tafi akan hakikanin gaskiya ta addinin annabi musa ɗin ko da a gaskiya suke shari'a muhammadu ta goge shi to amma su ba su yadda cewa wani annabi ya goge musu su ba ruwansu su a wurinsu ma annabi muhammadu ƙarya ne su a wajensu annabi isa ma ba su yadda da shi ba amma yanzu kaga saboda munafircin duniya wanda ba su yadda da annabi musan ba da annabi isan suka yi da kiristocin duniya suna nan suna goyon bayan isra'ila tana kashe musulmi suna goyon bayan yahuda wanda su kansu ba su yadda da addininsu shekar adadi sai ce a wa sharɗu salis ina cikin sharuɗa na uku na tawatur fil adadin ladhi yahsul bihi tawatur adadin da shine hadisi yake zama mutawatiri wai daga wani adadi ne za a fara cewa hadisi mutawatiri ne talafan nasu anan yana nufin ahlul ilmi malamai mazuwa ilimi sun yi sabani akan adadin da shine hadisi zai zama mutawatiri فمنهم من قال يحصل باثنين تب wasu suka ce ko mutum biyu ma suka ce za ku yi karba ba shari'a ta ce ana karban shaidan mutum biyu ba suka makale a nan kawai suka yi ta faɗa suka ce mutum biyu gaskiya ne? wa minhum man qala bi yahsulu bi arba'a wasu suka ce sai an samu mutum hudu me dalilin ku suka ce ko zina da Allah ya zo zai tabbatar da wani ya yi zina ba sai an samu mutum hudu ba biyar ba ta shahada ko to wa qala qaumun bi 20 wasu suka ce a sai an samu mutum ashirin. okay na tsallake wasu suka ce kai bi hamsa biyar suka ce a biyar ai shine ƙarshen lamba da shari'a ta ware da za a iya kafa shaida da biyar daga biyu zuwa biyar ne to mu daga biyar ne wasu suka ce ashirin suka ce Allah ma ya ce in ya kun minkum ishiru na sabiru na ya galibu miya ta yi da aka kawai a dau ashirin wa kala akharu na bi saba'in wasu suka ce a daga saba'in ne ai Allah ya ce kai masha Allah wakila gairu zalik ma'ana akwai wasu maganganun a cikin wannan matsalan ba waɗannan ba akwai masu cewa sha biyu me dalilin ku suka ce ai su ne nukaba na bani isra'ila wa ba asna minhum musnai ashara naqiba dan haka lalle ne sha biyu wasu suka ce arba'in arba'in kuma suka ce eh saboda su a mazhabarsu juma'a tana farawa ne daga mutum arba'in wasu suka ce gaskiya mutawatiri sai an kai dubu ɗaya da ɗari biyar dole sai an kai dubu ɗaya da ɗari biyar me dalilin ku suka ce su ne adadin sahabban da suka yi bai'atu ridwan kuma da wanda zai musa sai musa to abin da ya dame ni ana in kun lura gaba ɗaya maganganun nan wannan yana nuna akwai sabanin malamai mai ƙarfi dangane da wani adadi ne za a iya ambatan tawaturi da shi ina fata na fahimta alƙaulu sani wannan shine zaɓin shi ibnu ƙudama shi mai littafin da yake gabanka ra'ayinsa dangane da maganganun malaman da suka kawo na adadin tawaturi yace as-sahihu annahu laysa lahu adadun mahsurun zance ya kare yace sahihin zance shi hadisi mutawatiri ko labari mutawatiri bai da wani adadi da aka kayyade bai da adadi kawai amin ka huta kawai kai tafiyarka kawai mai aka ce jama'a mai yawa ma saboda Allah an ce jama'a mai yawa wani ya zo ya kawo kwaya uku ko hudu ko sha biyu me dalilinsa ga abin da ibn qudama ya faɗa yace ba za mu kayyace mu kayyade mu tawatiri da wani adadi ba yace saboda fa inna la nadri mata hasala ilmuna bi wujud makka yanzu mu mu yaushe muka san yaushe muka san adadin mutanen da suka bamu labari wai wai har ya zama ilmu daruri cewa akwai makka wa wujudul anbiya alaihimus salam da samuwar annabawa alaihimus salam yace ba za mu iya ganewa ba yanzu akwai wani wanda ya isa ya ce maka ga adadin mutanen da suka ce makka akwai ta a duniya shi yasa zancen ya zama mutawatiri akwai wani mutumin da ya ce ma ga adadin mutane da suka ba da labari cewa akwai annabawa ya gano maka su ya gaya maka samuwar maka samuwar annabawa ma annam labari ne mutawatir tunda ba adadi ce mu ba mu da wani adadi akan maganar mutawatir yadda da buga misali ya ce fa inna qawlal awwal yuharriku zanna idan mutum na farko ya faɗi magana in shi kaɗai ne ya faɗa wannan zai zaburar da zato za ka ji zato wal qawlu sani yu'akkiduhu in wani ya ƙara magana akan wani zance ba yana karfafa sa ba mana yu'akkidu zanna kenan al qawlu al awwal az-zann na'am wala sabila ila ma'rifatihi ai mun gama da wannan na faɗa mana ba za mu iya gane wannan adadin ba fa'innahu law na tsallake na shiga fa'innahu law qutila rajulun fi suq law qutila rajulun fi suq yace misali da za a je a kashe wani a kasuwa wan sarfat jama'atun mutane suka tafi sai suka zo suka ba mu labari kai an fa kashe wani a kasuwa zancen mutumin farko yuhadiku zan an kashe wani a kasuwa kaji ai daga ji an kashe wani a kasuwa to an kashe wani a kasuwa kaji fa sautin naku kaji bambanci ko to sai an yi yara sai an sa shi a baki yake kara an kashe wani a kasuwa wannan zato ne sai wani ya zo ce jama'a an kashe wani a kasuwa kaga yu'akkidu zanna maganar da ya zo ta biyu yana karfafa mai zato wasani yu akiduhu wala ya zalu ya ta zayadu zancen ba zai gushe ba yana ta karuwa yana ta karuwa ya ta taba ya ta taba labari yana ta karuwa kai an kashe wani wala an kashe wani an kashe wani ko eh wala an kashe wani kai ji an kashe wani rediyo sun fada an kashe wani talabishin fada an kashe wani yanzu wannan zaka iya kaikai da shi da wani adadin mutane zai ta karuwa hatta ya sira daruriyan to da haka ake samun labari a ce ilmi ne daruri da haka ake samu a hankali yake karuwa yake karuwa yace wala yumkinuna tashkiku anfusina fihi labarin zai zo ce yadda ba za mu iya sa wa kanmu shakka cewa ba a kashe mutumin nan ba saboda magana ta cika gari yace falau tuswira alwuqufu ala al-lahzati allati hasala fiha al-ilmu daruratan wa hibz hisab al-mukhbirina wa adadin da zai iya yiwa a sawwara a ce za a tsaya a daidai lahaza daidai lokacin da labarin ya zama mutawatiri da za a iya ganin ya fara zama mutawatiri kuma aka haddace lissafin mukbiri na masu ba da labarin wa adadihim da da me da yawansu la'amkanar hukufu a aiko da an iya to amma matsalar ba za a iya yi ba ba za a iya yi ba duk wani labari da ya zama mutawatiri sai dai iyakacin abin da zaka faɗa ka ce jama'a da yawa ne suka faɗa kawai walakin na idraka tilka lahza asir riskar wannan lahazar lokacin da zaka ce daga nan hadisi ya zama mutawatiri ko zance ya zama mutawatiri yana da wahala fa innahu yatazayadu tazayudan khafiyat tadrij yana karuwa ne a boye a boye kuma yana yana tadarruj yana karuwa yana karuwa yana karuwa bit tadarruj in baka gane ba ka tazayudi aqli as-sabiy al-mumayyiz kamar yanda hankalin yaro mumayyizi yake karuwa ziyada ne mutadarrija yaro hankalinsa ai hankali hankali yake karuwa ai rana dai yake zama mai hankali a ina to yanzu za ka iya lissafa kwanakin ka ce a rana kaza ya zama kaza a rana kaza za ka iya ba ila an yabluga haddar taklif haka zai ta karuwa har sai ya kai haddi na taklifi yace wa tazayudu daw'u subhi haka karuwar hasken asubahi ila an yantahi har izuwa ya je ƙarshe akwai wani wanda zai iya lissafa ma ya ce ya ce gashi falidhalika ta'azzara alal quwwati albashariyya idrakuhu shi yasa ya zama mai wahala akan ƙarfi na dan adam wai wai ya iya riskan adadin mutane wanda suke mutawatirai ne to sai munakasha zai dada warware mana zancen farko fa amma ma zahaba ilayhi al-mukhassisuna bil adad ra'ayin waɗanda suka tafi da a ce wai hadisi mutawatir yana da wani adadi masuri muayyani yace fa hukumun fa tahakkumun fasid da'awa ce lalatacciya kawai ba maganan wannan kwaya uku ne wani hudu ne wani sha biyu wani arba'in wani saboda ashirin ne saboda Allah ya ce wane ne ishiruna sabiruna ya ce wannan duk da'awa ce yankusu had dalilu babu dalili in an ce fata hakkumin fasid da'awa yankusu had dalil da'awa da ba ta dalili da'awa fasida la tanhaddu biya hujja wannan shine tahakkum duk abin da aka faɗe shi babu hujja kuma ba zai dace da abin da ake nufi ba maganar samuwar ilmi al-yaqini wala yadullu alaihi kuma ba zai nuni gare shi ba wa ta'arud aqwalim yace musun da suka yi taima da cin karan zancen su cin karo na zancen su wancan yace kaza wancan kaza ai ya ishe kama ka gane wannan maganar ma ba ta da abin nan yadullu ala fasadiya to shi kansa magana ibnu qudama din za a iya mata i'tiradi ai shi da kansa kuma sai ya kawo da wani zai challenge din ra'ayinsa da yace wa sayyi'u din nan yace to okay aba ba okay ba shi bane wani zancen zai zai raddi akai wani i'tiradi ne zai yi ga mutanen da suka sharɗanta adadi ayyananne da tawatiri bayan kila kaifa تعلمون حصول العلم بالتواتر وانتم لا تعلمون اقل عدده za a yi tambayin ku a ce to ya za ku iya gane wannan abin yana nuni akan tawaturi ne alhali ba ku san mafi karancin adadin mutawatir ba aljawabu anhu amsar ita ce ƙulna sai mu ce kama na alamu annal khabara annal khubza mushbi'un kamar yadda ai muna gane gurasa in an ɗebe ta tana ƙosarwa walma umurwin ruwa ma yana ƙosarwa mushbi'a shaba ƙoshi na abinci muru ƙoshi na me na ruwa kar a zo a ce ka sha ruwa ka ƙoshi ka ce alhamdulillah shabi'aito ba a faɗa a larabci laraba sai su ma dariya in dai ƙoshin ruwa ne to murwin an gane ko mari'a yawwa mari'an to shikenan shi murwin daga al'irwa'u ne irwa ƙoshi ne na ruwa shaba'u ƙoshi na abinci wa in kunna la na alamu aƙalla miqdarin yahsulu bihi zalika da cewa ba mu san mafi ƙarancin abin da zai iya ƙosar da mutum iya digon ruwa nawa ba ba mu sani ba kuma ba mu san iya ƙarancin abincin da loma nawa mutum zai ce ƙoshi ba فنستدل بحصول العلم الضروري amma za mu kafa hujja lalle akwai yaqini ala kamalil adadi lalle adadin da ake da bukata a koshin nan ya kai cikin kama zai gaya maka kana zubawa kana zubawa to kamulul adad kenan amma za ka iya irgawa kamar yadda ba za ka iya irga adadin lomar da ka ci ka koshi ko adadin digon ruwan da ka sha ka ayyadewa adadin mutanen da za su baka ilimin tawaturi ba فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال الأدب zamu ce mun samu ilimi daruri na yaƙini kenan adadi ya cika la anna ba wai mu nastadillu bi kamalil adadi muna kafa hujja da cikar adadin ala husulil ilmi ba yanzu ne tunda adadi ya cika to ya zama yaƙini ba to ai ba mu san adadin ya cika ba balanta mu ce mun samu yaƙini mu dai kawai mu in mun ji mun ƙoshi kawai ko mun san adadi ko mun san adadi ba to yaƙini ya tabbata mun ƙoshi wannan duk wasu maganganu ne da yake yi na mayar da martani da raddi ga waɗancan ƙaululka to sai ya kawo magana faslun laysa min sharti tawaturi an yakuna al-mukhbiruna muslimina wala udulan li'anna إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين ولا يشترط أيضا أن لا يحصرهم عدد ولا تحويهم بلد فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج وأهل الجمعة وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في جمعة منعت من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم مسجد فضلا حواهم مسجد فضلا عن البلد يعني أبو ميكو ما لن يتشي akwai abin da ba a sharɗantawa akan tawatiri hadisi mutawatiri ko labari mutawatiri labari kai za mu ce ba mu ce hadisi ba yanzu labari shi fa labarin nan mutawatiri ba wai sai an zo an ruwaito shi a lissafi ba magana ta gari ma za ka iya cewa mutawatira ce akwai labarin da za a zo arna ne ma za su faɗa kuma ka ce a wannan aizance ai mutawatiri ne ba sharaɗin hadisi ai afwan ba sharaɗin labari ya zama mutawatiri bane wai ya zama masu laba da labarin duk su zama musulmi ba haka bane wala udulan kuma ba a taɓa cewa sai sun zama adalai ba in arna suka haɗu da tarin yawa suka baka wani labari in ka ga yawan ba zai su haɗu akan ƙarya ba kawai ya zama mutawatir da ka kar wani ya zo yana mamaye jama'a ko na duniya ko su ibn kasir a cikin bidaya wa nihaya an yana kawo bayanin na yaƙuka da abin da suke ta faruwa har wanda ba musulmi ba ma yana sawa sun faɗa a nan me aka damu da shi yawan jama'ar da suka ba da labarin ya tabbatar da wannan waƙi a ta faru kuna ganewa da haka laisa min sharɗin tawaturi an ya kunan mukhbiruna musulmi na wala udulan ba sharaɗi ba ne mana al'islamu wal'adala laisa min sharɗin tawaturi ba sharaɗin ba ne na tawaturi li'anna ifda'ahu saboda in an ce ifda'a ifda'a tawatur ila ilmi min haisu innahum ma a kasaratihim la yatasawwaru ijtima ijtima'uhum al-karim abinda ilimi ya nuna abinda bayani ya nuna su waɗannan masu ba da labari duk da yawansu yawansu ai ya kai ba za su iya haɗuwa su yi ƙarya ba ko arne ne su haɗu adadi kaza in dai ƙarya ne zancen wani ya ƙaryata yanzu kamar labarin yahudu su suke da haƙƙi akan ƙasar falasɗinu akwai kiristoci wanda ba musulmi ba 'yan falasɗinu suna ba da labari cewa ƙarya ne akwai ma turawa suna ba da labari cewa yahudu ba ta da haƙƙi a wannan wurin amma akwai yanayin da zai zo hatta kafirai za su haɗu su ba da labari akan abu kai ka san yawan su ba za su iya yin ƙarya ba wa yumkinu zalika ma'ana zai iya yi wa adamu ijtima'i ar-ruwati al-kadhibi wa tawadu alayhi fil kuffari kafirai ma za su iya haɗa kai su faɗi labari kuma bai zai taɓa yiwa ka karyata ba kamar yadda yake iya faruwa ma a cikin musulmi wala yushradu aidan abu na gaba ba sharadin hadisi mutawa labari ne mutawatiri ba Allah ya surahum adadun wala ya huwihim balad a ce ba za a iya irga su ba kuma ba wani garin da zai iya daukan su a ba sharadi bane wai a ce sharadin hadisi mutawatir sai in ya zama ba za a iya irga mutanen ba kuma ba wani garin da zai iya daukan su yace fa innal hajija idza akhbaru bi waqati waqatin saddatuhum anil hajj yanzu alhazai in suka zo suka bada labari wani abu ya hana su su aikin haji kaman wani mamakon ruwan sama a shekarar ya zubo an kasa yin aikin haji an kasa zuwa ɗakin Allah wannan ai alhazai ne in ka kwatanta alhazan da suka yi aikin nan zuwa suka fi yawa eh to kuskure ne a ce wai wanda za su ba da labarin tawaturi wai ba za a iya irga su ba yanzu alhazan in sun ba da labarin za ku karyata in sun ce wani abu ya zo ya hana su yin aikin hajji me ya suka ce ruwan sama ne duka za su haɗu su yi karya to amma kuma za a iya riga su a ce ai wannan shekarar mutum miliyan biyu ne suka yi aikin hajji amma wannan iya irga sun ya fidda labarin daga mutawatir? a'a to wannan shine wa ahlul juma'a ce haka mutane idan sun je sallar juma'a idan akbaru an na'ibatin in suka ba da labari akan wani abin da ya sauka na musiba shine na'iba na'iba wani bala'i da musiba fil jumu'ati musiba a juma'a wanda wannan mana'atkum minas salati an zo sallar juma'a wani bala'i ya zo Allah ya sauke ya hana ma ba a yi ma sallar ba gaba daya me ya faru ashe liman kan ya hau bari ne yana hudu ba kurin sai ya fadi ya suma a tsakiyar hudu ba daga kan mumbarin ya fadi ya suma gaba ɗaya masallatan suka shiga damuwa ana ta toya za a yi wasu na cewa ba shi ruwa ya sha wasu na cewa a kai shi asibiti duk suka ɗimauce ma ba su ma naɗa wani ya zo ya musu hudubar ba aka ce an tafi da shi asibiti sai da aka je aka gama zirga-zirga asibiti ya dawo hayyacinsa aka duba lokacin sallar juma'a ma ya wuce wannan shine na'iba wani bala'i Allah kiyaye yakan sa wani abu ya faru a masallaci na juma'a mutane su gagarin juma'a su watse ko su gudu ko fada ko zubar da jini ko na gol iyadu billah to amma yanzu jama'ar masallacin nan in sun ba mu labari sun ce yau ba a yi juma'a ba ko wanda zai kare ta zancen to zai iya yiwa adadin duk masallacin juma'a nan su hadu su yi karya to duk wannan ibnu qudama yana yi mana bayani ne akan zai iya yiwa ba za mu iya iyakance suwaye masu ba da labarin tawatur ba ya ce ala sirƙi himma a dukulihim ta hatar hasri wannan abun kamar hadda waje suka sa ku eh ilma sidqihim ma dukhulihim tahta al-hasr za iya hasari za iya irga su ai wa qad hawahum masjid to ai karewa ma ai masallacin da suke sallah ai ya dauke su fadlan anil balad ballantana ma gari kam ba daidai bane kuma ba sharadi bane faslun wala yajuzu ala ahli tawatur kitman ma yuhtaju ila naqlihi wa ma'rifati wa ankarat dhalika al imamiyyah wa laysa bi sahihin lianna kitman dhalika yajri fi al qubh majra al ikhbar anhu bi khilaf ma huwa bihi falam yuj falam yajuz وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهدي قلنا لأن كلامه في المهدي أي قبل ظهوره واتباعهم آه له توقع وتمطل المانا مالا يتي آه بحالة أهل التواتر متعندس كي مطعين التواتر يسقوي abinda al'umma take da bukata ta sani ba laisa min sharti tawaturi okay su boye abinda ma yuhtaju ilaihi ma yuhtaju ila naqlihi wa ma'rifati su zauna su hadu su boye wani abin da ake da bukatar sa tsananin bukatar sa ga al'umma bai kamata ba bai halatta su haka ba tayyib anan gurin ومعرفتي وأنكرت وأنكرت ذلك الإمامية ‘yan shi'a imamiya sai suka ta haka ‘yan shi'a imamiya suka ce ya halatta mutane masu yawa ya halatta mutane masu yawa su haɗu su ɓoye labari su ƙi su faɗa ‘yan shi'a ba su da kyau me yasa suka ce a ba ga sahabbai na sun haɗu sun haɗa baki ba duk da yawansu suka haɗe bakinsu suka ittifaƙi kuma su an ce su ne khairul ƙuruni suka ce imamu ali ba shine imam ba tun da sahabbai suka ɓoye ba su yi bayani ba mu ma ya halatta mu ɓoye su a wajen 'yan shi'a wai sahabbai ƙarya suka yi Allah kiyaye wai sahabbai wai ittifaki suka yi suka haɗa baki nassin da ya magana akan aliyu shine imam aliyu shine halifan annabi bayan ya bar duniya wai ɓoyewa suka yi ana ta cewa khairul quruni khairul nasi karni kaza kaza kaza da haka su a aqidar yan shi'a ya halatta mutane da yawa su haɗu su haɗa kai su ɓoye wani abu suke su faɗa an ɓoye musu labarin aliyunsu wadda al'umma tana da tsananin buƙatar ta san cewa aliyu shine imam to kaga wannan maganar maganar banza ce saboda in har an yadda ya halatta haka din an yi haka kenan sabai sun haɗu sun yi ƙarya wannan bai zai taɓa yiwa ba to kuma ko a hakan ma ai mu abin da muka sani adadin mutawatiri maruwaita mutawatiri adadin su yafa yafi karfin su hadu sai ƙarya ai wannan magana ma shi kadai ce yana nuna cewa ma ƙarya ɗin shi a suke babu wani nasi da annabi ya ce aliyu waliyi ne shine khalifansa me yasa aka yi zance mutawatiri ya zo cewa abubakar shine halifan annabi bayan shi kaga wannan ma ya nuna cewa me ƙarya suke وليس بصحيح ما ليس لأن kitmana zalika yajri fil qufi majra al ikhbari anhu saboda um, ɓoye wannan zance zai gudana ne wajen muni daidai irin matafiyar bayar da labari a kai sam bi khilafi ma huwa bihi a ba da labarin saɓanin abin da yake falam ya ji zukuwa zalika minhum wa tawato male sam bai inganta ba faruwar haka da kuma tarayyarsu shine tawatu'um alaihi tarayyarsu akan akan wannan magana malam yace fa in kila to ga wani zancen kuma wannan za a yi itiradi ne akan mazhabar jumhur cewa la yajuzu ala ahli tawatur kitman ma yahtaju ila ma'rifati din abinda ya sa aka kawo wannan magana shine zancen annabi isa a cikin zanin goyo da yawa daga cikin mutane fa sun ji shi yana magana a zanin goyo shi annabi isa cikin nasara amma ba su ruwaito ba kirista nasara a wancan lokaci sun ji muryar annabin isa yana magana yana cikin zanin goyo wannan kamar 'yan shi'a ne suka daɗa kafa hujja in kun ce mu saboda 'yan shi'a ne ba mu yi ba to ai ga 'yan kirista ma ka san shi dan shi'a ba wanda damuwa ba ne da ya kafa hujja da da abin da kirista yake yi su ma ɗan ba su ruwaito ba wannan ya nuna ya halatta wata jama'a ta ɓoye wani zance to shi ma wannan ɗin ƙarya ne yauwa ƙarya ne ba haka ba to shi ne malayin ce fa'in ƙila ƙattara kan nasara naƙla kalamun isa fil mahaji ai nasara sun ƙi ɗauko zakaran a yi maganar annabin isa a cikin zanin goyo amsar shi ne li'anna kalamahu eh abin da ya sa ba su naƙalto ba saboda zancensa a wannan lokaci yana cikin zanin goyo ai kana qabla zuhurihi ne ai kafin kafin ya bayyana ya zama manzo ne tunda bai zama manzo ba zai dauki zancensa wattiba'ihim lahu kuma kafin ma su ce ga su sun suna bin sa ai ba tun yana jariri suka bi shi ba bai zama manzo ba sai da dalilai suka tabbata suka tabbata a wajen Allah sannan ya zama manzo me dalilan Allah ya yi ta sa shi ya yi ta wasu abubuwa da zai kawo sabanin al'ada ne yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta sauransu to sai inda zamu tsaya insha Allah al-qismu thani akhbarul ahad wannan yana cikin hadisai ingantattu a wajen malaman hadisi khabar ahad shi ma nan mun karanta me khabar ahad wa huwa ma wa hiya ma adad al mutawatir shine wanda ba hadisi mutawatir ba ikhtalafat ar riwayatu an imamina riwaya ta sha bamban daga imamuna wa yake nufi imam ahmad eh ai shi ba hanbali ne rahimahullah fi husul ilmi bi khabar riwayat shin za a iya cewa labarin mutum ɗaya shi ma yana fa'idatar da yaƙini ga riwaya ta farko faru ya annahu la yahsulu bihi an ruwaito cewa mutum ɗaya gaskiya alkhabar wahid wannan kishiyar sabanin mutawatir kenan mutum ɗaya baya fa'idanta da ilimi yaƙini wa huwa qaulul aksari shine da yawa daga cikin malaman usulu suka tafi wal mutaakhirin min as-sabina da kuma ma na ƙarshe cikin mutanen mu dalilin a farko shine li'anna na'lamu daruratan anna la nusaddiq kull khabarin nasmahu mu mun sani daruratan ba kowane labari ya zo mana zamu gaskata shi ba zamu iya samun wani labari muna zato akan rashin gaskiyarsa da a ce labarin mutum ɗaya zai ba da ilimin yaƙini ai da muna ji kowaye ma in ya faɗa za mu ɗauka walau kana mufidan lil ilmi lama sahar labarin mutum ɗaya zai iya ba da ilm al yaƙini to ai da ba a samu samuwar labari guda biyu hadisai guda biyu suka ci karo ba saboda duk hadisi in dai mutawatiri ne ingantacce ne to bayan da za a iya ci karo da dan uwansa alistihalati shima'i ne ba zai taɓa ruwa ba zai taɓa yiwa kishiyoyi guda biyu su haɗu ba dole ɗaya in yana nan ɗaya bayan sannan suka da cewa da shi khabarul wahid labarin mutum daya al-hadisul ahad zai iya bada ilimi na yaqini kaman mutawatiri la jaza naskhul qur'an wal akhbar al mutawatir bi aida ya halatta a soki al-qur'ani da kuma hadisai mutawatirai da hadisi ahad in dai har hadisi ahad zai bada ilmu daruri ilmu tawatur ilmu al-yaqini to kenan za a iya daukan hadisi ahad a shafi qur'ani da shi ayi annasi wal mansub yace kaga bai zai yi ba li kaunihi bi manzilati ma fi ifadatil ilmi saboda ai wurin su daya wato a wajen fa'idantar da wannan ilimi na na yaqini yace to ba haka bane gaskiya lawajaba al-hukmu bi shahidi ya ce wala wajabal hukumu bi shahidin wahid da kuma da ya zama wajibi a yi hukunci da shaida ɗaya walau istawa fi zalika wala istawa fi zalika al'adlu wal fasik kama fi mutawatir inda haka ne da adili da fasiki sun zama ɗaya matsayinsu dai kamar yadda ake a ruwayar mutawatir yanzu ana mun ce muku musulmi zai iya ruwaito da yawa ya zama mutawatir kafiri ma zai iya ruwaitowa labari da za a gaskata shi a duniya a ce ya zama mutawatir kowaye ma in ya faɗa in yawan su ya kai to ba za ka iya kareta shi ake nufi waru ya na ahmad annahu qala fi akhbarir ru'yati an wato daga imamu ahmad yayi magana dangane da hadisai da suke magana akan wato ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma al ahadithun nabawiyya al wadida fi ithbati ru'yati llahi ma'ana hadisan ganin Allah a lahira ya alal ilmi biha hadisan da suka yi magana akan cewa za a ga Allah a kiyama yarafin mu'minuna bai gairi kaifin wala tashbihin wa darbin min mithal malamai ahlus sunna sun tafi cewa insha Allah mumini mai imani insha Allah zai ga Allah ranar tashin kiyama imam Ahmad ya ce yawan hadisan nan duk da hadisi ne ahad amma yawansu ya kai a ce sun zama ma mutawatirai yace wa hada yahtamil an yakuna mukhtasan fi akhbari ana nufin ana nufin cewa hadisan da suke magana akan ganin Allah din da makamantansu ne ma'an ai wake tare mimma kasurat ruwatuhu wanda masu ruwayan suka yawaita wa talaqqatu al-ummatu bil qabuli kuma al'umma suka ainihin karbi wannan riwayoyi da amsa wa dallat alqara'inu ala sidqi naqilihi kuma dalilai suka yi nuni akan gaskiyar wanda suka nakalto wannan zance fa yakunu idan min almutawatir to daga nan zai zama kamar cikin mutawatir iz laysa lil mutawatir adad mahsur saboda an shi mutawatir bai da wani adadi kayyadadde توجيه نبي ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم زي أيوا وزي إمام أحمد خبر واحد حديث الأحد زي أيوا ينا فائدة تد علم مطلقا أو جنسا كود قرائن كوباب قرائن وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وعلى الظاهر وأن وسج كما لمن حديثي لأن ظاهرية سنتفي أكان ai shi kansa kabarin wahidin yufidul ilmi nafsihi mutlaqan a karan kansa in aka bada labari yana fa'idantar da yaqini ne ko da hujjoji a gefe ko da babu hujjoji a gefe wannan ba wani abu bane taujihi na uku قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة إمام أحمد يتفى أكن شوى خبر الواحد yana iya fa'idantar da ilimi na yaƙini ya ce cikin abin da ya naƙalto abin da malamai suka naƙalto kamar misalin halifancin sayidina abubakar hadisan halifancin sayidina umar hadisan da sauran malamai kamar yanzu a ce maliku akwai shi wannan duk hadirai ma shafi'i akwai wanda yake shakka shafi'i ba shugaba ba ne allazi hasal ittifaqu ala adalatihim manya manyan malamai da aka yi ittifaki akan adalcin su wasiqatihim wa itqanihim da amintuwarsu da itqanin su da kulawa su suka bada labari wa nuqila min turqin mutasawiya kuma an nakalto daga hanyoyi waɗanda suke daidai wancan sun fada wa talaqatu al-ummatu bil qabuli al-umma ta karbe shi wa lam yunkirhum minhum munkirun babu wani mai inkari da ya yi inkarin wannan zance na cewa imamu shafi akwai shi imamu malik akwai shi ko a samuwar abubakar ya ce fa'inna a siddiƙa khalifatu siddiq kenan wal faruk da umar faruk radiyallahu anhuma lau akhbara an shay'in sami'ahu aw ra'ayahu abubakar ko umar da za su ba da labari sun ga wani abu ko sun ji lam yatatarraq ila ila sami'ihima wanda ya ji zancen an ce abubakar ne ya faɗa umar ne ya faɗa ba zai taɓa ji a ransa ba shakkun shakka fi ma naƙalahu cikin abin da suka naƙalto ma a taƙarrurin fi nafsihi lahuma ina babu wata laƙatun umar to ku biyo ni zan iso kan nan فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو أخبر عن شيء سمعه ورأياه da abubakar da umar za su ba da labari akan wani abin da allah ya da su suka ji ko suka fada suka ji ko kuma suka gani ai lamin tsararrak ila sami'i ma shakkun fi ma na kalam akwai wani wanda zai saurare su ya ji shakka cewa kai abubakar ya faɗa bari mu je mu binciko مع تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما duk da cewa sun tabbata a ran shi kuma suna da aminci da amana a cikin zuciyarsu a kansu walidalika saboda haka ne ma yanzu abin da ake nufi yanzu kai inda za a ce ma abubakar ya ce kaza kai ka taba shakka ya ce walidhalika saboda haka wannan magana akan hadisul ahad ittafaqa salafu rahimahullahu ta'ala fi naqli aqwali sifati malamai magabata sun yi ittifaqi a wajen nakalto hadisan da suka zo suka bayani akan sifofin Allah amma walaysa fiha amalun a cikin wannan hadisan babu aiki zahiri bal amalun batil wa huwa i'tiqadul qalb kawai sai dai kuduri na zuciya kawai amma aka karɓi hadisan wa inna ma fa'idatuha wujubu tasdiqiha fa'idan shine in an ce Allah yana ji ka yadda Allah yana gani ka yadda hadisi ya faɗa ka yadda wajibi wa a ciqadi ma fiha kawai kai kudirin abin da kabuliha ijma'un minhum malamai al'umma da suka yi ittifaki akan karban hadisin sifat yanzu duk mai hankali in an ce mai Allah yana ji ai ya yadda Allah yana gani ai ya yadda amma za ka iya bayanin ta yaya yake ji ta yaya yake gani Allah yana zuwa waje a rabbuka wal malaku saffan saffa yanzu rabbuna duka an faɗa tsabar imani kawai ake so kai yace wala anna al-ittifaq al-ummah ala qabulha ijma'un minhum ala sihhatiha ay sihhati akhbar as-sifat kenan والإجماع حجة قاطعة إجماع حجة ينككيا فأما التعارض فيما هذا سبيله معنى أما سامن تنكرو ina fata ana fahimta mana yanzu an yi magana akan ittifaq adalatul ruwa da talaqqil umma lil khabari bit tasdiq wal qabul sannan a zo a ce wai an samu cin karo a cikin irin waɗannan hadisin fala ya tsugu fi ma fi ha haka ba zai taɓa yiwa ba ai fala ya juzu al-akhbar al-ahad al-warida bi dawabit al-mazkura akhbar al-ahad da suka zo da waɗannan hujjoji da muka ambata ai ba zai taɓa yiwa ba illa kama ya tsugu fil akhbar al-mutawatir wa ayil kitabi sai dai in zai iya yiwa a shigar da wannan tunanin cin karan da sabanin juna a cikin Qur'ani ko hadisai mutawatirai wanda ba zai taba yiwa ba ina fata ana fahimta to sai mu dakata anan insha Allah sai wani sati sai mu karasa wani sati ba karatu insha Allah sai sati na sama abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓar harshe muna neman afuwa